الحمد لله الحمد لله الذي أكرم عباده بفريضة الصيام وسنة القيام وخص العشر الأواخر من رمضان بمزيد فضل وإكرام وخص عباده في ليلة القدر بمزيد من الجود والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأعلام وسلم تسليما مزيدا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستعدوا لاستقبال الثلث الأخير من رمضان قد مضت الأيام منه وانقضت بما أودعتم فيها إلا أن الفرصة لم تفت بعد فأيامه ولياليه باقيه والباقية خير من الخالية فمن منكم أحسن فيها فعليه التمام ومن كان فرط فليختمها بالحسنى والعمل بالختام عباد الله قد جعل الله ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لياليه وأيامه أكملها وخصها وميزها عن بقية ما سبق بأنواع الطاعات والقربات ومنها اجتهاده صلى الله عليه وسلم فوق ما كان يجتهد في غيرها روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها رواه مسلم ومن ذلك أنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئذر متفق عليه ومن فضائل هذه العشر أن فيها ليلة القدر وأن الله خصها بأمور كثيرة قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن وافق ليلة القدر فليكثر من قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وابن ماجه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانا مسلمين ما سؤال بركة muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala a wannan yammaci na juma'a yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 444 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2023 a kidan miladiya wannan khutba za ta jawo hankali akan fuskantar goman ƙarshen watan ramadan hausawa suna da karin magana da suke cewa wuyan aiki ba a fara ba watan ramadan an fara shi to gashi yanzu ya fara gangarawa yanzu an riga an gama kololuwansa yanzu duk abin da zai biyo baya kuma gangarawa ne fatan mu dai Allah subhanahu wata'ala ya sanya kwanakin da suka gabata a cikin sa su zama Allah ya karba aikace aikacen mu na alkhairi ya gafarta mana ya intar da mu daga azaba abin da suka rage na kwanaki a cikin sa Allah ka sa muna da rabo mai gwadi a ciki Allah ka sa su zama su fi zama alkhairi gare mu a duniya da lahira da haka ya jama'a musulmi mu yi tattalin fuskantar waɗannan goma na ƙarshen watan ramadan duk da kasancewan fa kwanaki sun riga sun tafi kuma kwanakin nan sun tattara aikace-aikacen bayi da dama daga cikin bayi sun samu rahama da gafaran Allah Allah ya 'yantar da su daga azaba a cikin kwanaki goma sha biyar ɗin da suka gabata akwai kuma waɗanda suna nan akan gaba har yanzu ba su taka wannan matsayin ba to amma dai dama ba ta wuce ba matuƙar dai kwanakin ramadana suna nan dararen ramadana suna nan kai darare da kwanakin ma da za su zo a nan gaba sun fi waɗanda suka wuce daraja da falala to dama dai ba ta wuce ba wanda tun farko ya riga ya ɗauko kyautatawa to ya ɗore ya nemi taimakon Allah har a kai ƙarshe da shi wanda kuma ya sakaci ya koma baya to lallai ya zage damtse ya sa himma ya nemi taimakon Allah domin Allah subhanahu wata'ala yana kallon ƙarshen al'amari babu shakka jama'a musulmi waɗannan darare na Ramadana da suka rage mana su ne mafi falala a cikin dararen Ramadan kwanakin da muke fuskanta su ne mafi cika a cikin kwanakin watan Ramadan kuma waɗannan goman ƙarshe da muke fuskanta Allah ya keɓe su ya ainihin ɗaukaka su a kan sauran kwanaki da suka gabata na watan Ramadan. Daga cikin irin abin da shari'ar musulunci ta zo da shi, saboda falalan waɗannan kwanaki, irin yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke himmatuwa ƙwarai daga wurin ibada a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan. Nana Aisha ta rawaito hadisi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi kokari kokari na ƙarshe a goman ƙarshe na watan Ramadan har ma take ƙara buga misali a wani hadisi take cewa idan goman ƙarshen watan Ramadan ya shigo annabi kan raya da dare duka baya barin komai mun sani cewa ba sunna bace mutum ya raya da dare duka ba tare da ya bacci ba ana son ka kwanta tukuna sannan ka miƙe kai ibada amma idan goman ƙarshen ramadan ya zo manzan Allah baya bacci kwata-kwata ibada kawai yake a waɗannan garari yakan kuma tashi iyalansa akwai waɗanda yake za ka ga ba sa tashin iyalansu idan sun tashi kiyamun laifi wannan ba laifi ba ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ba a watan ramadana ba musamman a ƙarshensa yakan yi kiyamun laili na na aisha tana kwance tana bacci a gaban shi har in zai yi sujada sai ya dan tura kafanta sannan ya kofa goshin shi a ƙasa amma idan goman ƙarshen watan ramadana ya taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi iyalansa gabaki daya haka yake bi ana kokkosa musu kofa kowace ta tashi ta kusanci Allah ta nuna ma Allah alkhairi akan kanta manzon Allah yakan yi kokari kwarai yakan kuma zage damtse kamar yadda muke faɗi a Hausance suka ce yana yin kokari yana ma nisantar mata ne gaba daya kai har ma iya tikafi ma yake shiga ai yakan nisanci mata gabaki daya ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da bauta to abin da muke so a ƙara ganewa shine idan aka ce manzon Allah yana jajircewa a goman ƙarshe akwai ibadu wanda suke tsakankanin bawa da Allah akwai ibadu waɗanda suke tsakankanin bayi da bayi to duka jajircewa a cikin su yana daga cikin abin da ake so a yawata a wata ramadan in ibadu tsakankanin bawa da Allah ne bai dai wuce dama na farko dai kamar shi karan kansa azumin da salloli na farilla da salloli na nafilfili da kuma qiyamul layli da irin su sallan walha da irin su salloli na nafilfili kafin da bayan sallan farilla ire-iren waɗannan kaga duk suna cikin ibadu tsakankanin bayi da Allah yawaita karatun alkur'ani mai girma da sauran dangogin ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salatin annabi mai yi wakila akwai wani ahlus sunna da bai taba zama yayi salati ga annabi ɗari a zama ɗaya ba ya zauna kan kashe kafa ya ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أزما قيا ييقي إلى أكو أهل السنة اللي بيكبر يوم النمبر توبو من قرشان رمضان داما ce da za ka yi wannan me yiwa akwai wanda bai taba zama yana faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir yayi dari a zama daya to ramadan dama ce ta wannan akwai damammaki da ake so mutum ya amfani da su ibadu da ke tsakankanin kai da Allah kai yawaita su to haka nan kuma ibadu da ke tsakankanin bayi da bayi abin da ya hada da daɗaɗa magana wal kalmatu tayyiba sadaqa idan goman ƙarshen ramadana ya shigo ka daɗaɗa magana tsakankaninka da bayin Allah ko da da can kana yin magana mai daɗi to a goman ƙarshe ka ƙara daɗaɗawa yana daga cikin ibadu sannan ka daɗaɗa umarni da mai kyau da hani akan mummunan aiki duk abin da ka ga ba a yi daidai ba kai bakin kokari ka hana abin da ka ga an yi daidai ka karfafa ka jawo hankali ka zabarar akan yinsa ko a cikin iyalai ko a cikin angoyi ko makamantan wannan to dai na daga cikin ibadu tsakankanin bayi da bayi ga irin su sadakoki da kyaututtuka da sadar da zumunci da ziyara fi sabilillahi da haɗin gwiwa don maslahan al'umma duk suna daga cikin abubuwa fa na alkhairi da ya kamata goman ƙarshe ya zama izina gare mu domin ƙara kyautata su domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake cikin abin da ke nuna maka falalan goman ƙarshe shine da Allah subhanahu wataala saukar da daren lailatul qadari a ciki lailatul qadari ana kiranta lailatul qadar ma'anan alqadar shine asharaf wal makana wato daraja da kima da matsayi da ɗaukaka shine ma'anan alƙadar da hakan aka ce lailatul qadari dare maɗaukaki mai daraja mai matsayi ibada a cikinsa tana samun daraja sama da ibada a koma bayansa to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da daren lailatul qadari ya kuma keɓance daren lailatul qadari da waɗansu falaloli na musamman kamar yadda ƙur'ani mai girma ya kawo kaga a ciki ne aka saukar da alƙur'ani mai girma ga baki ɗaya sannan daren ƙadari ya fi alkhairi fiye da darare dubu sannan mala'iku sukan sauko a ciki saboda yawan alkhairi da albarkatun wannan dare sannan wannan dare kuma akwai amincin Allah a ciki duk wanda ke neman aminci daga Allah to ya nema a daren lailatul qadari duk wanda ke neman aminci tunda an ce salamun biya wanda ke neman aminci daga wata cuta da ta dame shi to ya tsaya a daren lailatul qadari wanda ke neman aminci daga talauci da ya dame shi ya tsaya a daren lailatul qadari matan da take neman aminci daga sharrin kishiyoyi ta tsaya a daren lailatul qadari ma'aikacin da ke da neman aminci daga sharrin shugabannin ofis ɗinsu ya tsaya a daren lailatul qadari kai duk wani sharri da ka sani duk abin da kake neman kubuta to ka tsaya a daren lailatul qadari ka shiryo ta da Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin kwalololin wannan dare sannan kuma a wata aya Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ya kira wannan dare da dare mai albarka kwarai da gaske duk wanda ke neman albarka a duniya ko a lahira to ya tsaya gyaro ta da Allah a cikin wannan dare har Allah ya ƙara maka zaf domin ya zabarar da kai yace fi hayu farqu kullu amrin hakim a wannan dare ne ake budget da plan na shekara ga baki daya to ka tsaya ka shigar da kanka a gaban Allah don a san da kai in an tashi za a yi budgetin a yi budgetin da kana da rabo mai yawa a ciki ka tsaya ka daidaita da Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ke nuni akan darajar lailatul qadari da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsayi ibada a daren lailatul qadari yana mai imani da Allah yana mai kwaɗayin lada a wurin Allah to Allah ya gafarta masa zunubansa wanda ya yi wanda ya gabatar ga baki ɗaya a rayuwarsa da aka ya jama'a mu yi da gaske mu tsaya mu bibiyi wannan dare mu neme ta a goman ƙarshen watan ramadana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni sannan duk wanda Allah ya sa ya dace da daren lailatul qadari to ya ta yawaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni babu wani lazimi da zaka yi ta nanatawa a daren lailatul qadari kamar wannan addu'a domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ya ba masoyiyarsa na Aisha lokacin da ta tambaye shi in na dace da daren Lailatul Qadari wata addu'a ya kamata in rika yi bakan daniya sai manzon Allah ya bata wannan addu'a ya ce ti ta nanatawa Allahumma innaka afuwun ya Allah kai ne afuwa ne afuwa shine kai da kai kau da kai daga kurakurai da rufe laifuffuka da goge su ga baki daya shine kake gaya ma Allah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ya Allah kana son afwa kana son rangwami kana son kau da kai kana son ɗaga ƙafa kana son yafiya akan laifuffuka fa afu anni ya Allah kai mani afuwa to haka nan bawa zai tunana ta wannan addu'a gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa to haka nan tunda Allah yana son wannan to ya nuna yana son sa kuma ga bayi da haka duk wani wanda ya rage tsakankaninka da shi akwai wata daneji akwai wani daneji ko akwai wata matsala to kai amfani da dalalatul qadar ka yafi mishi ka ɗaga mishi ƙafa kai mishi haƙuri akan abin da ke faruwa tsakankaninka da shi kai ma ana fatan ka dace da rahama da gafara da afuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƴan uwa mu sani cewa cikin manya-manyan darajoji a ƙarshen watan Ramadan akwai yin itikafi itikafi shine mutum ya kange kansa a cikin masallaci ya kange kansa akan da'a ga Allah da ambaton Allah ya yanke duk wani abin da zai shagaltar da shi daga Allah ya sadar da zuciyar shi da gangan jikin shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da dukkan abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah kai mai iya cika fi da asali ba shi da wata damuwa ba shi da wani abin da ya tasa a gaba sai Allah subhanahu wata'ala da kuma neman yardan Allah har malamai suke cewa hakikanin itikafi shine ka yanke alaƙoƙi da talikai ka sadar da alaƙanka ga Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya muhimmancin itikafi ya kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya fara itikafi a duniya har ya bar duniya bai daina itikafi ba wannan yana nuna maka irin yadda itikafi ke da muhimmanci duk shekaran duniya sai annabi ya yi itikafi matayensa da suka gane wannan to bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka matan manzan Allah suka ta shiga itikafi duk shekara idan ya zagayo a lokacin ba manzan Allah a raye sai kaga mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun shiga itikafi domin su rayar da wannan sunna na masoyinsu kuma mai gidansu annabin mu bi abihi wa min salawatullahi wa salamu alaihi da haka yana daga cikin sunnoni da ya kamata mutum ya zabura ya kyakkyawan niyya a kansu ka sani ya dan uwa duk yadda kake jin kana da muhimmanci a cikin al'umma ko da kai ko ba ka za a yi rayuwa ko da kai ko ba ka za a rayu ko kai ne mai gida ko ba ka za a rayu ko kai ne wani malami ko ba ka za a rayu duk iya yadda kake jin muhimmancinka to wallahi ko da ba ka a duniya kuma duniya ba za ta tsaya ba da haka kai makanka kiyamun laili kawai ka nemo makanka gata a wurin Allah ka yanke alaƙoƙi da duniya saboda ka sadar da kanka da Allah subhanahu wa ta'ala nana Aisha ta faɗi cewa sunnan mai itikafi shine duk wanda ya riga shiga itikafi to baya ko fita don gaida mare lafiya baya halittar sallan janaza sai dai in an zo da sallan janaza cikin masallaci babu laifi ne sannan kuma baya shafan mace sannan baya kusantan mace sannan baya fita daga masallaci sai saboda lalurorin yau da kullum da ya zama babu makawa kamar ban daki ko abinci ko wani abu mai kama da haka sannan ba a yin itikafi sai ana azumi haka nan kuma ba a yin itikafi sai a masallacin juma'a wannan shine magana mafi inganci duk da kasance a wancan hadisi na Huzaifa da waɗansu sukan kawo cewa ba a yin itikafi sai a ɗayan masallace guda uku masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis to wannan hadisi ne ingantacce amma dai ana malamai suna bayanin cewa ana batun babu itikafi cikakke ɗari bisa ɗari kamar yadda ka san ko a cikin salloli sallan garin Makka daidai da sallan garin Najeriya ba da haka kamar yadda a sallah ma ba ta cika in dai ba a masjidil haram ba to haka nan ma a cikin babin itikafi babin itikafi cikakke sai a waɗancan masallatai sannan shi Huzaifa ma da ya kawo wannan hadisin shi Ibn Mas'ud ma nan take ya ci gyaran shi ce wannan hadisin baka kiyaye da kyau ba sayyidina Abdullah dan Mas'ud wanda ya fi Huzaifa zurfin ilimi ya fi shi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gyaran Huzaifa ya ce wannan hadisin ka je ka ci cha kudu wadansu bayanai ne ka dauko batun ziyarar masallatai sai ka hada su da maganin itikafi ala ayi hal dai kowa ya samu dama ya je masallacin juma'a na yankin su ya gabatar da itikafi na san insha Allah ta'ala yan agaji Allah saka musu da alkhairi za su yi mana bayani akan irin tsare-tsaren da suka yi akan itikafi na wannan shekara so da haka kowa sai ya nemi taimakon Allah ya ga irin abin da zai iya yi a ƙarshe ina da ɗan waɗansu jawo hankali kamar guda biyu ko guda uku abu na farko da Allah ‘yan uwanmu musulmi waɗanda suke da himman ƙiyamun laili ko sallan tarawih ko kuma tahajjud wanda za a shiga kwanan nan to don Allah su yi bakin ƙoƙari su riƙa rage ƙarin lafifi kan masallatansu saboda kaga kamar a yanzu dai zai wahalan gaske a samu masallacin da ba a sallan tarawih to idan lafifi kan masallacin ku yana da ƙara mu kuma a masallacin mu muna yin mu ma namu kuma kuna yin naku naku ba hujja bane akan namu kowa ya tsaya ya fuskanci Allah kawai da aikinsa babu dalilin da zai sa ku sa lafikan masallacin ku ku kura karansa mu kuma yana shigowa namu masallacin yana shagaltar da limamin mu yana kurakurai yana hana mu kuma tadabburin abin da mu namu limamin yake faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin itikafi sai yana cikin hemansa sai ya ji sahabbai suna ta daga sauti da Qur'ani wannan na daga sauti wannan na daga sauti sai annabi ya buɗe ƙofa ya buɗe ɗan labilansa sai ya fito sai yake ce musu la yajharu ba'dukum ala ba'din fil qur'ani a wata riwaya la yajharu ba'dukum ala ba'din fil qira'ati jama'a kada waɗansu daga cikin ku su rika ɗaukaka sautin su akan sautin wasu gurin karatun alqur'ani yace duk cikin ku kuna ganawa da Allah ne kowa ya ji yadda kansa da haka da wannan nake jawo hankalin don Allah masu sa lafika akwai wani irin lasfika da ake sanya shi kawai cikin masallaci to don Allah a rika amfani da shi ko kuma kila in masallacin ku ya zama shi kadai ne a yankin to babu laifi saboda azabarar da waɗanda suke bacci amma in dai kamar a irin masallatan mu dai a cikin garin nan masallaci da masallaci ba masallacin da ba a sallan tarawih to babu dalilin da za ku sa lafika a naku masallacin yana shigowa karatuttukan waɗansu masallatan don Allah a kiyaye wannan saboda wancan hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai sashin su rika ciccaku da karatu na wannan na shiga na wannan na wannan na shiga na wannan sannan don Allah tsokaci na biyu akwai waɗansu masallatai da aka zo da bayanin cewa wai har ya zuwa yanzu din nan wai alamtar kai kike karanta a sallan tarawih gaskiya tsakanin da Allah jama'a musulmi wannan kuskure ne takaita sallan tarawih da karanta alamtar kai fa zuwa nasi na daidai ba sunna bace ba sunna bace ba annabi ya karantar da wannan ba babu dalilin riƙi wai alamtar kaifa zuwa nasi wai shine kawai za a rika karanta a cikin sallan tarawih magabata ba haka suke yi ba magabata suka rika karanta ayoyi 20 20 20 20 ne ko abin da ya kama da haka to ko da dai ba mu dauki salo irin na sauka izu bibbiyu ba ko izu ɗaya ɗaya ne a samu dama a yi ko da dai ma kai izu ɗaya ɗaya ɗin ba a dai samu ayoyi da za su rika motsa zukata ya kasance sallan tarawihi mubalani bane mun sa mishi mai da gishiri mun sanya mishi kayan ƙanshi yana ƙanshi mu rika yin sallan tarawihi yana taɓan zukatanmu ba kawai mu takaita kanmu akan wai karatun alam tara kai ta zuwa nan ba wannan ba daidai bane ba sunna bace in ma aka mai da wannan tada tana iya zama bid'a domin an yi ma wani abu wuri a cikin shari'a wanda shari'a ba ta yi mishi wuri ba wannan alama ce ta kasala alama ce ta wato ainihin san jiki da haka don Allah mu gyara wannan ba daidai bane manzo Allah sallallahu kullum addu'a yake Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni gurin ibada rika kyautata ibada ba kawai dauki sallan tarawih kamar minti goma sha biyu zuwa sha biyar duk an yi sallan tarawih an gama wannan ba daidai bane gaskiya kuma walillahi alhamdu wal minna muna da matasa makaranta alqur'ani akwai alarmomi da yawa ya kamata dai akalla masallaci a kodansu masallaci a garin nan cibiyoyi ne ko dai saboda daɗewarsu a sunna ko kuma saboda a wannan masallaci akwai wani babban malami ko wani babban mai da'awa to sun zama cibiyoyi kenan ire-iren waɗannan masallatai sun zama iyaye don Allah a rika samo alaran muni ana sanya su suna yin kara- ah, sallan tarawih ba daidai bane mu daskare a wuri daya duniya ta ci gaba muna son mu rika tarbiyyantin 'ya'yanmu na baya su rika maye ma na gaba amma ga alaran muni nan bila adadin amma kuma mun basu ba aikin yi wannan yana alamta kenan cewa kamar haddan alqur'ani da nagarta ba shi da wani rana in dai haddan qur'anin nan yana da rana nagarta tana da rana to mu rika jawo waɗannan 'yan matasan namu mahaddata alqur'ani mu rika sanya su a gaba wanda wannan sai ya bayi zuwa ga na bayan su su gane cewa ashe nagarta na da kyau su ma sai su fahimma su yi haddan alqur'ani mai girma su hutar da mu daga sharrin su ba za su yi ɗauke-ɗauke ba ba za su yi rika mana sace-sace ba sannan kuma dai ala ayyi hal manzon Allah ce fali ummukum aqra'ukum likitabillahi in aka zo ga makaranta alqur'ani mahaddata ga waɗanda ba su yi haddan ba kai kai hakuri ka dawo da baya ka cusa mahaddatan nan su zeki mafi karanci dai sa jiyar da mu qur'ani ko ina a cikin alqur'ani ba zai takaita kawai akan alamsar kai fa zuwa nan ba suna iya dauko mana bakara su dauko ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf anfal tauba yunus hud ba inda ba za su shiga ba saboda Allah ya azurta su da littafinsa su da haka don Allah matsa jawo mahaddatanmu muna tasa su a gaba muna ba su damammaki masallacin da ba su da mahaddata su zo gurin shugaba zai ba su mahaddata ga makarantu nan da yawa muna da suna mahaddata alqur'ani ga makarantar khali ga makarantar sunnatullahi ga makarantar raihan ga makarantar ansar ga makarantar mus'ab ga khalid bi- ah, ga makarantar danda da ga makarantu nan da yawa ulul albab nan ab- duk ga sunan na mahaddata qur'ani ne muna da alaramomin da za mu ba duk masallacin garin nan su musalla idan dai masallacin ku ba alaramma so sannan a ƙarshe muna ƙara jaddada godiya ga Allah akan aikin masallaci da aka yi an fara shi ranar asabar kuma ina cewa tsammanin dai an gama amma akwai abin da ya rage kila yau zuwa gobe za a zuwa karkare shi da izinin Allah da haka jama'a musulmi irin gudunmuwan da kuka bada Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku haske Allah ya ƙara muku buɗi Allah ya kai wannan lada cikin mizanin kyawun ayyukanku da na iyayenku duniya da lahira sannan shi ma Alhaji Suleiman Barau da ya bada cikon kuɗin wanda ya zama kusan miliyan tara har da wani abu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara masa haske ya ƙara masa buɗi sannan dole a yi jinjina da godiya ta musamman da wato ku abin nan na injiniyoyi mutum na injiniyoyi da suka tsaya suka bibiyi aikin nan wato tsakani da Allah na yaba musu yadda suka ba da kansu sosai duk lokacin da ka zo gurin nan sai ka samu biyu uku daga cikin su biyu uku daga cikin su suna bibiyan aikin nan kuma suna tattaunawa ana gyare gyare ana abubuwa to gaskiya tsakanin da Allah abin a jinjina musu ne su ma Allah ya saka musu da alkhairi shi ma kamfanin da suka yi mana wannan aiki wani kamfani ne ina jin anan sabon garin Zaria shi ma mai kamfanin sun ba da nasu gudunmuwa kwarai da gaske Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi wannan aiki namu sannan akwai mataye daga masallacin magaji direba wanda suna ta sauraron ana shelanta wannan aiki sun aiko da nasu gudunmuwa na naira dubu goma Ah, Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya shigar da wannan cikin mizanin kyawun ayyukansu Allah mu ukan sarki ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ba mu lafiya da zama lafiya da zama la- lafiya ya Allah karɓi azumoman mu ya Allah karɓi sauran ibadun mu ya Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da gadigan mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين